والصلاة والسلام الأكبر الأكبر على المرحمة بالعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin uwa ce wasu rayuwarmu ta iso wannan lokaci wannan rana ta litinin 19 ga watan jimadar ula shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da goma ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi darasin da muke yi a wannan littafi na da'uwar dawa na babban malami Allah mace ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna cikin fasali inda malam ya kulla sunansa abraru dhunubi wal ma'asi irin cutarwar da zanabai da kuma ayyukan saƙo suke yi ma al'ummomi da kuma ɗaiɗaikon mutane. Ya jero shi a matsayin tambaya, wato don ya nuna mana cewa halakar da duniya da aka yi lokacin annabi Nuhu alaihi salam aka tserar da kaɗan saƙo ne ya sabbaba. Da dukkan uquba da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'ummomin da suka biyo bayan annabi Nuhu dukansu ya sabbaba ne a dalilin azunubu wal ma'asi mun tuke inda aka batu akan fir'auna mutanen annabi Musa wa man ladhi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr menene ya nutsar da fir'auna da mutanensa cikin teku thumma nakala arwahahum ila jahannam ya kuma cire rayukan nasu ya kai shi zuwa ga jahannama فالأجساد للغرق والأرواح للحرق جكنا سيأك مسو عقوبة الدنيا أكا نسدسو rayin da aka cire a jikin waɗannan jukkuna kuma sai aka kai shi inda zai babbaka a cikin wuta me ya sabbaba haka sabon Allah da zinubai yace wa man ladhi khasafa bi qaruna wa darihi wa malihi wa ahli menene abin da ya sabbaba kifewa qaruna da gidansa da dukiyarsa da iyalansa baki ɗaya aka tsaga ƙasa duk suka zuba ciki aka rufe sabo ne shi yana daga cikin ma mutane annabi Musa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin kaga suka masa wa'azi wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi amma karshe sai yake daukan wa'azin da aka masa yace inna ma utituhu ala ilmin indi ilimi na ne bani kwazo na ne iya kutsa kutse na ne connections ina ne ya ban da barbaru na ne suka bani ni ban zauna haka ba tashi nayi na nema shi yasa in samu kaga irin wannan duka bankama ce an ta'allaka samun abubuwa zuwa ga sababi an manta da wanda yake sabbaba samuwar abin eh na'am al-akhdhu bil asbab dama wannan yana cikin tauhidi mutum ya riko da sababin da zai samar masa abu an mun tattauna mas'alar a baya amma kuma kada ya dan fara zuciyarsa sababin ne mai yi ya tashi yana ta gwagwarmayar nema kada ya yi bankamancewa tashi da tsayawarsa ne yasa ya samu a'a Allah subhanahu wata'ala ne yasa ya samu akwai wanda dama su tun a ba a haife shi ba a tsayen suke amma kuma har yanzu ba su samu sun zauna ba Allah bai kaddara ba bai ba su ba to kaga shi sai ya sako sai ya bankama a dalilin haka Allah ce fa khasafna bihi wa bi darihi al-ardh فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان minal muntasiri babu wanda zai taimake shi daga kamun Allah to me sabbaba sabon Allah ne yasa aka masa haka ashe sako ba abin da yake cutar da bayi kamar sa tarihin duniya gaba daya kaga an fara tun daga annabi Adam yana cikin ni'ima ta aljanna me yasa aka fitar da shi ya saba fa'asa adamu rabbahu haka Allah ce adamu sai saba wa ubangijinsa ya ci itaciyar da aka hana to don Allah mu abu nawa aka hana mu muke aikatawa shi itaciya ne aka ce karkaci wannan itaciyar kuma sai ya ce mu nawa aka hana kuma ake aikatawa kaga sai aka salubar da shi daga ni'imar aljanna aka kawo shi wahala ta duniya ya rayu cikinta an masa kashedi لا يخرجنكما من الجنة فتشقى ما الشقاوة وهل ذاك شا ذاك شا وهل وجن نيما كلهم فاتتاش وجن نوما كيو نيموا أبنتي fama da wahalhalun duniya da sauransu me yasa an saba kuma ba ma da danganci suka saba ba sun saba ne ala ta'wili idan tsuwa aka musu da Allah sai suka yadda don ba san ake ana za a iya rantsuwa da Allah akan karya ba kan haka sai suka yadda amma ya sabbaba musu wannan ashe ba abin da yake cutar da bayi duk halin da bayi suke fadawa ba komai yake jawo musu ba saƙon da muke yake jawo mana fitantuni Allahu musta'an Malam ya ci gaba da cewa wa man ladhi ahlakal quruna min ba'di nuhin بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا menene kam ya halakar da karnoni da suka zo bayan annabi Nuhu da nau'o'in azaba wadan maraha tadmira ya nike ta nikewa ya rushe ta rushewa me ya sababa zanibi waman ladhi ahlaka qauma sahibi yasin bisayha hatta khamadu an akhirihim shin menene ya halakar da mutanen sahibu yasin wane ne mutumin sahibu yasin wanda Allah ya ambata cikin surati yasin waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra to shine wanda ake magana waja'a rajulun min aqsal madina yas'a amma karshe me ya faru da so ta yi sai Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su in kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum fa hum yakhisimun tsawa ɗaya aka musu ya halakar da su baki ɗaya me ya sabbaba sabawa Allah kaga shi ba manzo bane amma yaso shi yana gaya wa mutane yana cewa ku bi manzanni fa ku bi manzannin Allah ya yi tamassuki da abin da suke manzanni suka zo da shi sai ke mutane karfa ku yi sako-sako kuma ku rike amma sai suka ki adalin haka sai Allah ya halakar da su wasu malamai sun ce sunansa wato shine wai habibun najjar haka wasu almufassirun suka ambata eh habibun najjar shine wanda yake cikin aka ba da kissarsa a cikin surati yasin wallahu a'lam almuhim dai abin da ya sabbaba musu halaka ƙin bin wa'azin masu wa'azi. Waman lazi ba asa ala bani Isra'ila ƙauman uli ba'asin shadidin, menene kam ya turo ma banu Isra'ila wasu mutane, uli ba'asin shadidin ma'abuta yaƙi mai tsanani, fajasu khilalar diyar suka dinga kutsawa tsakiyan gidaje. ba ma a waje suka yaƙi ba har cikin garin suka shiga suka shiga kan banu isra'ila a baitul muqaddas a kutsa wannan gida a kutsa wannan gida fajasu khilalad diyar wa qatalu rijala din namiji in an samu a kashe wa sabawu dhurriyyata wan nisa sauran yara kuma su ne zurriya da sauran mata su kuma sai a musu asabi sai a ribace su zamanto yaki babin nan prisoners an kama sun zamanto ba prisoners ba bayi an ribace su kenan suka zama bayi maza an kashe mata da yara kuma an kama sun zama bayi wa ahraqu diyara suka kona gidaddaji kuma wa nahabul amwala suka kwashe dukiyoyi thumma ba'athahum alaihim marratan thaniya sannan kuma Allah ya sake turowa waɗannan mutanen karo na biyu dai kuma har ila kan banu Isra'ila bayan wani zamani fa ahlaku ma qaddaru alaihi kuma qaddaru alaihi sai suka halakar da duk abin da aka kaddara su halakar shi duk abin da suka sami iko a kansa fa ahlaku ma qaddaru alai duk abin da suka sami iko akan suka halakar wa tabbaru ma alau tatbira suka rugurguza duk abin da suka bi ta kansa rugurguzawa ma'ana duk abin da suka bi ta kai sai sun nike shi shi yasa Allah ya kira su uli ba'asin shadidi fajasu khilal diyar kamar yadda ya faɗa a cikin suratul isra me yasa aka yi banu isra'ila haka saboda sabawa Allah sabo ne a zunubu wal ma'asi sun yi nisa wajen sabo kuma wala yubali ba abin da ya dame su ba abin da ya shalle su to sai Allah ta'ala ya kama su a kenan a nan duniya ma Allah subhanahu wata'ala ma'ana ko ba sabawa waɗanda aka aiko manzanni ba ko a yanzu sabon Allah zai iya sabbaba Allah ya aiko wasu mutane masu tsananin yaki su zo kuma su zo su zalunci mutane su zo su zalunce su a karkashe na karkashewa a rushe abin da za a rushe a walakanta abin da wanda za a walakanta a dalilin sabon azunubu wal ma'asi Allah al-musta'an waman ladhi sallata alaihim anwa al-uqubat menene kan ya mamayar da nau'o'in azabar Allah akan banu Isra'il marwatan bil qatl was sabi wani lokaci kakkashe su ake a ribace su wa kharabil bilad a rushe musu garuruwansu wa marwatan bi jawril muluki wani lokaci kuma da zaluncin shugabanni kun ji fa abin da ibn al-qayyim ya ce ku samu shugabanni azzalimai sun ɗebi dukiya sun ɗebi dukiya ko ba su fasa ba sun tatse ku sun tatse ku amma kuma har ilo ba su fasa ba kuma su rasa mai rasi da dukiyar ba a sanin ina gurbinta yake turawa su wawashe su ma kuma ba za su fasa ba wani ma in ya zo hakan zai yi ko kuma a tatse kunkuna wayo wayo kuma ba wanda ya damu ba wanda zai ci kuma hakan za ku yi ta zama a cikin wahala me ya sabbaba wa jama'a saba wa Allah da suke su ma ba su daina ba shi yasa Allah baya dainawa ai manu isra'ila Allah ce wa in udtum udina wa in udtum udina in kuka kuma mu ma za mu kuma in kun sassauta daga laifi kuma sannan kuka sake kutsawa cikin su to mu za mu kuma nau'o'in azabar Allah tana da yawa ba wai sai an jeho mutane dutse daga sama ko an yi koli koli da su an kifa kamar yadda ake wa mutanen annabi lodo ba ko an kawo iska irin ta adawa ko an kawo musu ruwa irin wanda ake ake na tufana ko an musu kaza tsawa irin ta samuda ba sai an yi irin wannan ba nau'in azabar ubangiji tana da yawa kala kala ce tsananin kunci rashin kwanciyar hankali fargaba tsoro a sanya abin da kullum zai dinga firgitar da ku kuna cikin tsoro wallahi nau'in azaba ce yanzu kuna ga irin abin da yake faruwa tun da na su boko haram din nan da zuwa waɗannan da aka kago su ma sabuwar bid'a ta yan kidnapping ko da ai katil rastlas ake cewa masu satan shanu daga baya sai suka rike daya kace a'a yanzu sabon assignment za a baku ba ba shanu kawai za ku dinga diba ba a'a mutane za ku dinga diba kuna kashewa ai kuna karban kuɗi daga baya aka sake renewing din contract na aka ce a'a ku rika zuwa kawai kuna kaiwa hari cikin garuruwa ma kuna kashe su ku hana su noma ku hana su kaza ku rika ɗebewa ‘ya'yansu da matansu da waye kawai wallahi akwai mutumin da ya ce a jihar katsina akwai garin da idan dare ya yi wannan karkarar maza ba sa kwana a cikin gida waje suke tafiya waje kuma ya ce yi ya fi musu sai su bar garin su fita waje sai su hau kan bishiya mai duhu a cikin suke kwana tukunna idan hantsi ya yi sai su dawo suna kan bishiya mai duhu za su ga yaran nan masu mashina sun zo sun wuce kuma in suka kuskura sai ga wani ko saurayi balle babban mutum suka gan shi in dai ba majinyaci ba kashe shi za su yi kuma idan sun zo duk abin da suka ga mai amfani a karkara su ɗiba su kwanta da matan da suka ga dama sannan sake tafiya don Allah wace musiba da ukuba da azaba ya wuce wannan na tashin hankali ga azzaluman shugabanni ba abin da ya dame su suna ga abin yana faruwa ko ba za a ce kala ba a cikin hakan kuma sai a samu waɗansu munafukai su kuma wai su zo su ce wai su wake kashewa su ma su gayyato wani mahaukaci daga wani waje zo yana kudari me wannan in ba hukuba ba wallahi azabar Allah ce shin musulmi ba za su koma su yi wa kansu karatun tani su ba su wa rayuwarsu tsintsiya su ga menene yake sabbaba waɗannan fitintunan shin sun kyautata mu'amalarsu da Allah mahalicci ba abin da yake jawo mutane nau'o'in azaba daga Allah sai az-zunubu wal ma'asi ku tuna da lokacin da ake boko haram mu ma a wajen mu ana kullum zaka fita sallah asubahi gane kake ba zaka dawo ba kullum ka je kasuwa a cikin fargaba kake masallaci ma in wallahi akwai wani bawan Allah aka zo ana sallah a wani waje to fili ne musalla ne ya zo kawai ya shiga ya ce Allahu akbar sai ga jama'a waɗansu matasa kawai da gaugawa sun zo sun shiga sahu ya ce wallahi bai san laucin da ya ce assalamu alaikum bai fita kawai tsorata yi ya ce wallahi kawai sai tsorata kawai sai sallame sai shuru ta kalmar sai gaba sai ya tsoji tsoro ya tsammata karfa ko ya gansa haka wurin janjan ko wataƙila masu bom ne wani musiba ya wuce kana cikin sahu a shigo maka a matsayin musulmi ɗan uwanka ana sallah kuma ya tada bom ka san azaba ce daga Allah ko ba haka kawai zai ba da za ka tambaye shi me yasa yi shi ma bai sani ba cewa zai ce na kashe arna kuma a cikin masallaci suna sallah na kashe kafirai kuma a cikin masallaci suna sallah kaga akwai rudewa shi bai san me yake yi ba wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe shi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambata yana daga cikin amaratu sa'a alamomin tashin alkiyama hatta yukthir la taqumu saa hatta yukthiru al-haraj kiyama ba za ta tsaya ba har sai al-haraj ya yawaita suka ce wamal haraj ya rasulullah me al-haraj yace al-qatl qatl kashe kashe hatta la yadri hatta la yadri al-qatilu fima qutila hatta la yadri al-qatilu lima qatala wal maqtul fima qutila har wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe ba wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba to kaga duka wannan az-zunub wal ma'asi yake kawowa yace waman ladhi sallata alaihim anwa' al-uqubat menene ya mamayar da nau'o'in uquba akan banu isra'il marwatan bil qatl was sabi wa kharab al bilad wani lokaci a kakkashe su ne a ribace su zambayi a rushe musu garuruwa wa marwatan bijarul muluki wani lokaci kuma da zalincin shugabanni zalincin shugabanni ku rasa yadda za ku yi da shi shi ma ukuba ce wa maratan bi maskhihim qiradatan wa khanazir wani lokaci kuma a shafe banu isra'il su zamanto bai Allah ya maida kamannin su duk sai su zama bai wani lokaci a maida su su zamanto me su zamanto aladu kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل zunubi ne ya jawo musu da sabon Allah wa akhiru zalika ƙarshen wannan al'amarin kuma da ya jeranta nau'o'in azaba ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ga banu Isra'il a ƙasamar rabu tabaraka wa ta'ala sai Allah ma'abucin albarkoki da ɗaukaka kuma ya rantse yace la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasu'uhum su'al azab la mukasmin ne la yab'athanna wallahi sai ya dinga aikowa alaihim akan su ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alqiyama man yasumuhum su'al azab wanda zai dandana musu mummunar azaba wala sai an samu holocaust da suke faɗa ƙarya ce amma kuma akwai wani abu mai kama da shi da ya fa sai sun yi exaggerating ne wanda suke cewa Hitler ya kakkashe su eh ya kashe saboda ya ce ba matsiyatan bayi a duniya kamar su kuma ya da gaskiya ai turawa ma ba sa son yahudawa su masu addinin kiristanci su dai abin da ya haɗa su kawance ne guda gaba da musulunci amma kuma gabar yahudu ai ta fi ta kirista duk gabar da kirista zai nuna ta yahud ta fi la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku su suka fi tsananin gaba to kaga Allah ta'ala yayi rantsuwa bayan nau'o'in azaba da ya dinga musu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai ce la yaba afanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'ul azab su'al azab zai dinga aikowa a kansa har zuwa ranar alkiyama wanda zai dinga ɗanɗana musu mummunar azaba قال الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل يا رويته cikin musnad yana cewa حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا صفوان ابن عامر حدثني عبد الرحمن ابن جبير ibn Nufair an abihi kala an samu wannan isnadi ya tafi zuwa ga Jubair ibn Nufair ya jiyo daga wajen babansa kala yake cewa lamma futihat Qabrus lokacin da aka ci nasara akan Qabrus aka bude ta ma'ana an bude ta kenan ga musulunci irin futuhatul islamiyya da aka dinga zamanin sahaba Qabrus ita ce Cyprus ai musulmi ne sahabbai ne suka shiga Cyprus din da ka sani wanda wani bangaren ta yake gefen Turkey ko wani bangaren ta kuma yana gefen wace wace kasa ne a cikin Europe nan nan eh rabin ta yana karkashin Turkey ɗaya rabin kuma yana karkashin namanta sunan kasar kasar turawa ne to musulmi ne suka shiga Cyprus kuma ruwan suka tsallaka kaga dai wanda suke hamada amma Allah ya ba su ƙarfin hali yadda suka iya jiragen ruwa da suka samu a garuruwan da suka ci da yaƙi kuma suka sake nausawa to lokacin da aka ci wannan wajen da yaƙi fafarwaka baina ahliha aka raba tsakanin mutanenta fa baka fabaka ba'abuhum ila ba'adin sashensu suka yi kuka zuwa ga sashe to bayan da haka ta faru ra'aitu abad darda jalisan wahdahu yabki sai naga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma gefe yana zaune yana ta kuka fa qultu sai nace masa ya abad darda ya kai abu darda ma yubkika fi yawmin a'azza Allahu fihi al-islam wa ahlihi me ya sanya ka kuka a wannan wuni da Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai aka samu wannan babban nasara a kayan waɗansu kafirai kuma lokacin wajen ganin kirista ne amma aka ci su da yaƙi kuma daga baya suka musulunta fakala sai abu darda'i ya ce wai haka ya jubayar kai tonka ya jubayar ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاءوا أمره أي باب ولا كنتتون حلتا أوجن الله تعالى أي با أبن ديكي ولا كنتد حلتا أوجن الله تعالى ألوكة سمد لوكة دسكا واتو ولا كنتد أمرنا الله معنى باب ولا كنتتون متاني أوجن الله سمد وأن دزاسو walaƙantar su tozartar da umarnin Allah suke bi. Ya ce, Baina liya ummatun ƙahiratun zahiratun lahumul mulku, yayin da waɗannan mutane al'umma ce mai ƙarfin tankwasawa, wadda take da ranjaye, su suke da mulki, tara ko amurallahi sai suka yi watsi da umarnin Allah da aka tallata musu musulunci fasaru ila matara shine suka kai matsayin da yanzu ka gansu gari sun walakanta kun ga kaifin hankalin sahabbai ko da kaifin ilimin su abu ne wanda aka samu na nasara amma shi sai kalli wannan daula daula ce mai tsananin karfi mutane ne waɗanda suka kai matsayin da suka kai amma yanzu ga waɗansu sun zo su ramammun mutane daga hamada sun tsallako kuma sun zo sun ci su da yaƙi me yasa aka ci su da yaƙi sai ya nasabta abin saboda sun ƙi karɓan saƙon Allah sun ci gaba da kafirci kaga kenan ashe kan gare mu Allah yakan warɓar da darajan wanda yake sama ya dawo ƙasa Allah maɗaukaki sai sa a ci mutane da yaƙi da suna ‘ya'ya sai su zamanto bayi ba komai kawo wannan ba juya baya kamar yadda muka ga yanzu lokacin da aka tu lokacin da Raba'i bin Amir ya je shi gaban Rostum wanda yake ka'idu je shi Farisa da Umar ibn Khattab ya tura Sa'ad ibn Abi Waqqas ya jagoranci runduna kuma zai dinga aika masa reinforcement za a yaki da super power duniya ta wannan lokacin shine daular Faris ba ma sarkin Farisan ba a komandan su babban komandan sojoji rustu cewa ce a je a gaya ma sa'ad ibn abi waqasin komanda musulmi ko shi ya zo ko ya tura wakili sai ya tura wakili mutum ɗaya tak raba'i bin amir sahabi ne sai ya ɗauki kawai mashinsa ya ɗauki sulke ya hau kan wani dokinsa ramamme ya kama hanya kawai ya tafi jikinsa da mayafansa irin dai nasu wanda suke sanyawa talakawa bayan da ya je ga wajen irin yadda aka sanya alatu da abubuwa bai sauka kan dokin nasa ba yana caka mashin yana caka mashin yana caka mashin har sai da ya isa wajen da Rustum yake sai ya sauka sai ya duba wani fulo wanda aka sanya masa silk sai ya yaga jikin fulan sai ya yanki igiya zare a jiki sai ya ɗaure dokinsa a ɗaya daga cikin gwafannin ya taka tukunne je shi wajen Rustum ko tsoro babu fa a lokacin da suka tsare sai masu gadi suka ce to a je makaman naka sai ce a'a wannan takobin nawa da wannan abin nan ai wannan mashin nawa da wannan sulken nawa yace haka nan tafi da su yace ai ku ko gaice ni in kuna so na shikenan sai ku binne yadda nake in kuma ba ku so na dama ku ka gaice ni sai na koma kayana sai Rustum ya ishara ya ce ku bashi ya zo. Tambayar da Rustum ya masa, ce sai da ya tallata masa, ya ce, Kun ga, ku sha hurumunku, mun yi yaƙi da Romawa, mun ci su da nasara, mun ci Romawa da yaƙi. Da Allah ce Alif lamin gulibati Rom, fi annal ardu wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin duk da cewa Romawa sun ɗauki fansa. ya ce kaga ba za ku iya yaƙi da mu ba ku duba da yadda kuke kun fito daga cikin hamada ya faɗi maganganu na walaƙantawa sai ce ka gaya ma komandan ku idan kuna da bukata za mu tara muku dawakai masu kyau da tufafin da za ku ɗan saka masu kyau da kuɗi da wane da wane kawai baki alaikun ku koma ƙasarku ya ce ba shi ya kawo mu ba mu mun zo ne mu sanya muku abubuwa guda uku a ƙarshe tambayan sai yace man allazi ta'athakum menene ta kawo ku to yace itta'athana Allah li nukhrija al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jar al-adyan ila adl al-islam yace Allah ne nufe mu da zuwa dan mu fidda bayi daga bautar bayi su koma bautar ubangijin bayi mu fishe su kuma daga cikin zaluncin da shugabanni da addinansu suke musu mu kawo su zuwa ga adalci na musulunci yace kuna ga zaki iya kuma yace kwarai kwa yace yanzu mun ba ku kwana uku ku yanke shawarar ku in ma dai musulunci shi muke so in ba za ku musulunta ba to za mu sanya muku jizya ku zama to karkashin daular musulmai ana mulkar ku in ba haka ba ya ce to fassai ku bainana kaga yadda lamarin yake ko ka duba yadda mutanen suke da izza ko ɗaya ba sa taɓa tunanin cewa waɗannan mutane za su ci nasara a kansu wallahi sai raina su amma da yake akan saƙon Allah suke shi kuwa sakamako na saƙon Allah shine ukubar Allah tun a nan duniya haka kuma a lahira in ba tuba ba sai Allah ya ɗanɗana musu ukuba abdullu wal hawan suka walakanta aka kakkashe sojojin shi rostum ɗin aka kashe shi bayan komandodi da aka kashe manya-manyan ƙadat na soja duk an kashe su kai a ƙarshe sarkin kansa shi ma kashe shi aka yi ‘ya'yansa mata kyawawa guda uku aka ɗebe su aka tafi da su madina aka sa su a kasuwa za sai sa matsayin bayi shawara aliyu bin abi talibin ta kubutar da su to kaga me ya jawo musu wannan kaskancin sabawa Allah to irin abin da Abu Darda ya hango kenan an samu nasara kawai shi sai fashe da kuka ya hango wani janibi waɗannan mutanen fa ba dan sun saba ma Allah sun ki bin abin da Allah ya ce ba da fa suna nan da ɗaukakar su da fa suna nan da izzar su da suna nan da hurriyar su yancin su amma yanzu sun zamanto an mamaye su an karkashe wasu an kama wasu bayi dukiyar su kuma ta zama gani ba to shine abin da Abu Darda'i ya hango wa qala Ali ibn al-Ja'ad Ali ibn al-Ja'ad yake cewa an ba'ana shu'ba عن عمرو بن مروة قال سمعت أبا البختر يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس لن يهلك الناس حتى يعبروا من أنفسهم لن يهلك الناس حتى يعبروا من أنفسهم يزود الرواية كوكما كان لن يهلك الناس حتى يعبروا من أنفسهم an yi bina'insa kenan alaman lam yusanni wato mutane ba za su taɓa halaka ba har sai lokacin da suka yi makawunansu uzuri ma'ana suka yanke makawunansu uzuri ko kuma ba a halakar da mutane har sai lokacin da aka yanke musu uzuri in ka karanta shi a wato lan yi nasu hatta yu'ziru min anfusihim kenan wato ba a halakar da mutane abi ma'ana Allah baya halakar da mutane har sai lokacin da ya yanke musu uzuri wato duk lokacin da kaga mutane a cikin ukuba to Allah ya musu jinkiri ya musu jinkiri su dawo amma ba su dawo ba har sai akai matsayin da kuma Allah subhanahu wata'ala zai kama su ai ko da manzannin da aka ce an halakar da al'ummomin su Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba ma yin azaba sai mun aiko manzo yayi gargadi eh wama kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun haka lamarin yake Allah mai adalci ne وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت har ilo ya zo cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal daga hadithin Ummu Salama Allah yarda da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza zaharatil ma'asi fi ummati idan hassaqo ya bayyana a cikin al'ummata ba a tsoransa amma humullahu bi'azabin min indihi sai Allah ya mamaye su da wata azaba daga gunsa sai a game su amma wato za ta zo ta kenan kan kowa sai a game su da azaba gaba ɗaya faƙultu ya rasulallah ummu salama ta ce sai na ce ya manzon Allah amma fihin yawma idin unasun salihun irin hakan idan ta faru a wannan lokaci ba mutane salihai ne a cikin mutanen da za a game su da azaba gaba ɗaya? Ƙala, bala, sai annabi ya ce, I, akwai, inda ya ce na'am kenan affirmative kenan. Amma ce, bala, a'a, ai, akwai salihai a ciki. Kutu, sai un musulma ta ce, fa kaifa yasna'u bi ula'ik, to ya za a yi da waɗannan ɗin kuma su wanda suke salihai in azabar ta zo? Ƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yusibuhum ma asaban nas. su ɗin ma abin da ya shafi mutanen zai shafe su. Thumma yusayyiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan sannan kuma sai a kwarara su zuwa ga gafara ta Ubangiji da yarda tunda su akan salaha suke amma azabar Allah shi yasa Allah ya mana kashe di wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab azabar da bata ke waɗanda suke laifin su kadai a'a in ta zo sai ta ga mai kowa ai cikin wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwatankwacin irin wannan da yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa fihim da na farkon da na ƙarshen duk za a halakar da su wasu za su taso za su rushe kaba to sai a halakar da waɗanda suka tasan da wanda aka bari a baya aka ce to waɗannan su sun dumfaro ina kuma na sai ce eh duk za a haɗa su a halakar da su amma sun mai ba a suna alani ya ce sai kuma a tada su kowa akan manufarsa salihai su tashi akan salaha ai kun ga taihi da Allah ta'ala ya aiko an yi spare ɗin annabi Musa da annabi Harun su ma sai da abin ya shafe su arba'ina sanatin yatihuna fil ard malamai sun ce annabi Musa alaihi salam da annabi Harun a cikin wannan taihin suka rasu kaga ba a kubutar da su su ba duk da girman da suke da shi annabi Musa na cikin ulul azmi min ar-rusul to haka wasu sukan jawo wai akan ce tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka ko to wannan alahira ne banda duniya alahira ne tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka kowa ya kama kifi gorarsa ko shi ma alahira ne sakamakon kowa ya kama kifi gorarsa amma a nan duniya za ka iya aikin alheri wani bai aikin alherin ba kuma ya samu lada ta yaya ta yaya bai aiki ba zai samu lada ya samu wani sakamako yaunin sa shi ya kai ka masa wa'azi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke zaune a cikin halaqatul ilm ko halaqatul zikr suna ambaton Allah subhanahu wataala Allah zai turo mala'iku su musu addu'a su musu albishir wanda yake hanya ce ta kawo shi mala'iku za su ce akwai wani fa hanya ce ta kawo shi ya zauna a wajen su ko kuma bukata ce ta kawo shi game da wani sai Allah ta'ala ya ce shi ma ku hada da shi yanzu kaga shi bai yi zikirin tare da su ba zama yayi da su haka ne ko? Haka idan mutum ya zauna da mutanen banza suna ta yin aikin banza amma shi bai yi ba. Ai, ya zan taru da su ko? Innakum idan mithluhum. To, amma abin da mutum ya ɗiba ma kansa na aiki, wato kaga kenan albarkar wani za ta iya shafan wani. kamar yadda zunubin wani zai iya shafan wani in kai musharaka da shi wajen zama ko baka yi inkarin abin da yake yi ba wallahu alam wa fi marasil al-hasan an an-nabi sallallahu alaihi wasallam cikin marasil na Hassan al-Basri rahimahullah yana da wadansu hadisai wanda ya rawaito kai tsaye daga annabi alhali shi kuma tabi'i ne sahabban ma ba duka ya gani ba sahabbai ma da dama bai ga wasu sahabban ba ya dai ga sahabbai masu yawan gaske amma hatta abubakar siddiq wanda yake shine mamallakin babansa dan babansa bawa ne na abubakar siddiq ya yantar da shi kuma aka aka masa aure da wata kuyanga ita ma ta ummu salama ita ma da ta yantar da ita sun dade har abubakar siddiq ya rasu har umar ibn khattabi zamaninsa ya yi tsayi tukunna suka samu haihuwa wasu sun ce a zamanin usman ibn affan ne ma aka haifi shi hasan al-basri wallahu a'lam to amma akwai hadisan da ya rawaito kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama to sune yake cewa marasil hasan al-basri to su irin wannan hadisan malaman mustalah wasu sun jaza su misali kaman abinan yahaya ibn ma'in kaman wasu daga cikin malaman da sun jaza ka imamu turmuzi shi kuma ya da'afa su duk da cewa ya rawaito wasu daga ciki amma dai a kawal ne malamai suke aka waɗansu ce ingantattu ne in banda kaɗan a ciki waɗansu kuma sun ce a mafi yawancinsu da ifai ne wallahu alam to imam ahmad ibn hanbal ya rawaito daga cikin ai abin nan imamu turmudi marasil hasan al-basri anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu hadhihi al-umma tahta yadi llahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha ku shaurari wannan hadisin da kyau fa la tazalu hadhihi al-umma tahta yadi llahi fi kanafihi ma lam yumali qurwa'uha umara'aha wannan al'umma ba za ta gushe ba ƙarƙashin hannun ubangiji wa fi kanafihi kuma cikin inuwarsa ko kuma cikin janibinsa kanafu yakan zamanto ma'ana biyu ko ya zamanto janib ko kuma ya zamanto zillu ko la'alla daga nan ne ma aka samu asalin kanofi to al'umma ba za ta wannan al'umma ba za ta gushe ba a ƙarƙashin hannun Ubangiji mana gudanarwarsa da taimakonsa kuma tana cikin inuwarsa malam yumalik ƙwarwa'uha umara'aha matuƙar malamanta ba su karkata zuwa ga shugabanninta ba ƙwarwa'u ana ana nufin malamai ulama'uha matuƙar malamanta ba su karkata wajen bin shugabanni a kayan duk abin da suke so wa malam yuzakki sulaha'uha fujjaraha kuma matukan salihai na wannan al'umman ba su dinga yabo na tsarkakewa ga waɗanda kuma sun san fajirai ne ba an san fajirai ne amma sai a nuna waliyi ne aido ba a taɓa samun shugaba mai san Allah mai san musulmai mai san ci gaban addini da taimakon addini tun zamanin shehu dan kodiyo kaman wana ba ai ka san akan faɗi irin waɗannan ko masu kama da shi kwatance ne kawai ne amma ka ji ana shirga ƙarya to matukar ba a yi haka ba shine wancan zai zan wa malam yahin khiyaruha ashraraha kuma matukar waɗanda suke masu daraja a cikin al'umma wato ba su daidaita da ashararai ba. Fa'iza hamma, fa'iza hun fa'alu zalik, fa'iza hun fa'alu zalik, rafa Allahu ya dahu anhu, amma matuƙar suka aikata waɗancan ababen, to Allah zai ɗauki hannunsa a kansu. Ma'ana taimakon Allah zai zan ba tare da su ba, sun masallat alaihim jababiratahum sannan Allah ta'ala zai mamayar musu kangararrun mutane jabbarai fitinannu fasamuhum su al'azabi su ɗanɗana musu mugunyar azaba thumma darabahum Allah bil faqati wal faqr kuma sai Allah ta'ala ya sake bugun su wato da talauci rashi da talauci faqa rashi wal faqr da kuma talauci sai Allah ya buga musu wannan ga azzalumai jabbarai su ne za su mamaye su rasa yadda za su yi da su sannan kuma Allah ya dinga ɗanɗana musu talauci me yasa saboda malamansu sun karkata zuwa ga shugabanni sun zama ‘yan koransu salihai sun zamanto suna wankewa fajirai salihai za su yabi fajirai alhali fajirai sun san fajirai ne kuma waɗanda suke masu daraja za su zamanto sun daidaita da ashararai an zamanto ala haddin sawa laifuka guda uku sai ya jawo ukuba guda biyu a sanya jabbarai kangararrun mutane masu tsananin kangarewa su ne za su zamanto sun mamaye jama'a kuma ya zamanto Allah ya sanya wa mutane talauci da rashi a dinga fama da shi wannan ya ishe ma'auni a yanayin da ake ciki ko ya ishe ma'auni wallahu musta'an ha ban ji ba eh me na faɗa dama ha eh to azaba guda uku kenan ko eh fa idza hum fa'alu zalika rafa'a Allahu yadahu anhum ma'ana ba za su samu taimakon Allah ba na daya sannan kuma ya sallaɗar da jabbarai akan suna gana musu azaba ai ta gana musu azaba azabar kuma kala-kala ne ba sai an kira mutane ana ta dukansu ko ana harbe su ba azabar nau'i-nau'i ce ko sannan kuma sanya mutane talauci a dinga fama da talauci yanzu a cikin waɗannan ai za mu ba da shaida akan guda biyu ko shugabanni da yanzu gashi nan sun zamanto wasu iri in baka ce musu jabbarai ba ma sun zama dai ga sunan baka san kansu ba ba su da kan gado sannan kuma ga talauci da ake fama da shi al'amarin ya ɗanyi sauƙi yanzu alhamdulillah Allah ya ƙara sauƙaƙawa to amma waɗancan laifukan bayan fa sai ka kasa ganewa ɗan siyasa da ya hau drum da malamin da yake wa'azi wasu lokaci saboda irin abin da ɗan siyasan da ya hau drum zai yi na gwada wani ɗan siyasa mai gidansa a siyasa haka za ka ga malamai wasu suna gwada ‘yan siyasa ko ba haka ake yi ba Allah ya sauwaka ba cewa ka ce a zage su ba amma mai kai ka gwada su in ba su kai a gwada ba wa fil musnad من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه lalle mutum akan iya haramta masa arziki a dalilin zunubin da ya aikata a dalilin ne dalilin zunubin da ya aikata amma wannan hadisi gashi an yi ishara cewa Sheikh Nasiruddin Albani ya ba a fashi cikin da'iful jami amma dai ma'ana ce mai kyau ya fada cikin hukubar da Allah yake wa mutane a dalilin mai a dalilin laifi wa fihi aidan har ilau cikin musnad na Imam Ahmad anhu shi ma an samo daga Thauban qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce, Yoshiku an ta da'a alaikumul umamu min kulli ufuqin an yi kusa al'umomi su hayayyako a kanku min kulli ufuqin daga kowane farfajiya, daga kowane ɓangare, daga kowace nahiya, daga kowane sashe. al'ummun su hayyako a kanku daga can sun hayyako kanku daga can sun hayyako kanku ku suwa ku musulmi kamata da al'aklatu ala qas'atiha kamar yadda maciya za su hayyako a kayan abinda suka kai mafarmaki in ƙatti ne suna jin yunwa sai aka zo aka ajiye musu daren mara mara to gashi nan an je da miya a ciki ya kake ga kattiga sunan dama suna jin yunwa ka samo yan barema sai aka ajiye musu tuwo a tsakani ya kake ga za su yi masa wannan yana yanka ta can wannan yana yanka ta nan ba kakkautawa ko ko kuma barewa sai ta samu kanta tsakiyar kudaye ba za su jira yanka ba ko wannan ya fusga ta can wannan ya fusga ta can da ranta ma za su fara ci to shine aka ce haka al'umomi za su dinga hayayyakowa kanku kamar yadda maciya suke hayayyakowa a kayan abincinsu abinda suka kai maharin farmaki to sahabbai abin sai ba su mamaki kulna sai muka ce ya Rasulallah ya manzon Allah, amin ƙillacin bina yau ma'izin, saboda ƙarancinmu ne a wannan lokaci mu musulmi, shi yasa za a mana irin wannan hayayyakowa ta kowane ɓangare. Ƙalu sai annabi sallallahu alaihi ya ce, Antum yau ma'izin kafir, a'a kuna da yawa a wannan lokacin, walakin na kun gusa'un, amma ku yaye ne, ka gusa isaili kamar yaye na ruwa. gufa yaye ai mun san yaye ko yayi yayi yaye abinda ruwa ya kawo shi ake cewa yaye in ka ce yayi kuma wanda za a tara na ciyawa to alayi halin ciyawar da ruwa ya zo ya ɗauka to ta zama yaye yayen ruwa kenan to kun zama to gufa ka gufa isaili ai abu da yawa yake ɗebowa amma yana da nauyi za a gan shi kala-kala kwatance ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gufa'un ka gufa isaili shin an samu daidaito a tsakanin abin yayin da da ruwa ya ɗebo akwai daidaito a ciki to haka kuma al'ummar musulmin lokacin kuka zama babu daidaito a tsakaninku bambancin da ke tsakaninku yayi yawa bambanci da ke tsakaninku ya yi yawa wannan kirare ne wancan kara ne wancan leda ce wancan asalin kumfar kogin ce ma wancan kashin dabbobi ne wancan silifas ne wancan sakaina ce wancan gashi nan kala-kala ya ɗebo shi mai yawa yadda suke daban-daban daban-daban daban-daban haka kuma kuka zamanto mutafarku ko da raba ko da raba ko da raba kun zama daban-daban ba ba ku da wahda wannan duk yana cikin ma'anar kwatancen da aka yi a cikin hadisin wallahu a'lam kuma sannan yadda shi wannan yayan bashi da nauyi ko yana da nauyi bashi da nauyi shin yayan da aka ɗebo yana kaiwa inda ya ga dama daidai yake da jirgin ruwa da ya ratso jirgin ruwa shi zai ratsa kan igiyar ruwan ya tafi ko yaye fa sai inda ruwa ya kai shi to kuma haka kowa musulmi za ku zama ba ku da ra'ayin kanku in an kada ku can haka za ku yi in an kada ku can nan nan za ku yi dan ba ku da matsaya ta ku ba ku da kwatance ne mai balaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gufa zai iya kwatance da komai amma sai ce walakin nakum gufa'un ka gufa isayl yana da sifofi da yawa to haka za ku zama a lokacin shin a haka muke yanzu ko ba haka ba yace tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum an cire kwarjini kwarjinin wa kwarjinin naku an cire shi min qulubi aduwikum daga zukatan abokan gaban ku ba sa ganin ku da gashi ba ku da wani kima yanzu a wajen su ba ku da wani tsoro ba ba ku tsoratar da su ba ku da kwarjini wa yuj'alu fi qulubikum alwahan kuma za a sanya alwahanu a cikin zukatanku ku qalu sai suka ce wamal wahan menene alwahan ya manzo Allah qala sai ce hubbul hayati wa karahatul mauti wata riwaya hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da kuma me kin mutuwa tsoron mutuwa san duniya da tsoron mutuwa shine abin da zai jawo muku walakantuwa abin da zai jawo walakantuwa shi yasa kayan sai abu kasashen daulolin musulmi larabawa da da su ne maɗaukaka a duniya su suka yada musulunci a ko'ina cikin sassa duk wanda ba larabe ba larabawa wanda ya sai kai masa musulunci duk wani musulmi a duniya bai sai ban kama na musulunci ga kabilar larabawa ba haka ne ko duk inda kaga musulunci larabawa ne suka kai kuma Allah ya ba su izza da ɗaukaka a duniya suka mallaki duniya ƙurunan amma yanzu mai suka zama gufa'un ka gufa isaili duk inda aka kada yamiluna haifa mala bihim sailu haka suke duk inda ruwa ya kada da sunan za su kada duk inda aka kada musu nan za su rausaya kuma ba a haɗe suke ba ba kuma komai jawo musu ba sai tsoro ana kashewa ‘yan uwanmu a Gaza, wannan kafirin Trump ya je shi suka dinga kulla cinikayya mai yawan gaske da shi suka masa tukuici har na jirgin sama da ɗanyen zinariya suka dinga ɗiba suna bashi kuma ana a lokacin ana tsakiyan kashewa yana ba da makamai ana kashewa ‘yan uwanmu a Gaza. Me ya jawo musu hubbu duniya wa karahatul maut, hubbul haya wa karahatul maut, suna jin tsoron cewa in muka ƙi masa Trump zai sa a kashe mu, ko kuma alal akal in muka ƙi masa zai ce yanzu a zo a yi demokuraɗiyya a ƙasar mu a yi zaɓe, babu shugabancin sarauta, don haka yanzu za mu rasa mulkinmu. Hubbul duniya, hubbul haya, wa karahatul mauti. Hubbul duniya shi yake sa a yi komi. hubbun duniya shi yake sawa a je a shiga cikin kasuwanci a ribawi san duniya yana hana mutane yin abu da yawa ka tsayu kai samu istikama a kayan abin da Allah yake so da manzansa sai ga mutum duniya yake so san duniya zai sanya aikata saƙo duk wanda yake aikata saƙo shi kuma yana tsoron ya mutu ba wanda yake tsoron mutuwa kamar mai saƙo to kaga hubbu duniya wa karahatul maut ashe ta fadada ko mutum ba shi da mulki in dai ya haɗu da waɗannan annoba guda biyu to za su kawo masa kaskanci zai kaskanta zai zama to raƙumi da akala ga arna su za su dinga jansa duk inda suka ga dama wallahu almusta'an hubbu duniya wa karahatul maut وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wancan hadithi da muka karanta hadithi ne sahih an samu daga Anas dan Malik shi ma cikin musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma urija bi lokacin da aka yi mi'raji da ni marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin na shuɗe ga wasu mutane suna da faratu na ƙarfe yahmishuna biha wujuhahum wa sudurahum suna kwakwatan fusakensu da kuma kirazansu da wannan faratun ƙarfa. Fakultu sai na tambayi Jibril, man ha'ula ya Jibril, waɗannan kuma su wane ne ya Jibril, ƙala sai ce, ha'ula illazina ya akuluna luhuman nasi, wa ya ƙa'una fi a arabihim, waɗannan su ne wanda suke cin naman mutane. Kaga sai kawo shi a matsayin zahiri, kamar yadda Ƙur'ani ma ya amfani da wannan ibara. أتحبون أن لحم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwansa ai almushabbahu lahu hukum almushabbahi bihi da aka kamanta hukuncin su ɗaya shi yasa Allah ya ce fakarhitumuhu ai za ku kyamace aikata haka to ɗaya yake da wancan to kaga wannan ai laifi ne zunubi ne ko ko abin yabo ne a wajen Allah cin naman mutane gulmarsu da kuma kutsawa cikin mutuncin mutane ha kaji abin da wane ya aikata kaji abin da kaza da kaza aka yi kaji da kaza da kaza da kaza a wannan fa ni ina ganin sai yana dan kekewaya wannan na anya mutumin kirki ne kuwa da makamantan irin wannan ai kutsawa cikin mutuncin mutane ne to kaga abin da yake sabbaba wannan kuma fa azaba ce fa ba wai ta kiyama ba ba azaba ce fil akhirati ba azaba ce ta barzahu an nuna annabi sallallahu alaihi wasallam nau'o'in azaba da ake yi wa mutane a barzahu eh to shine waɗannan su suna yi makansu irin wannan kwakwatan fuskar su da kirjin su da wannan faratu na ƙarfe kuma ana azabtar da su da ya kawo musu wannan mummunan sakamako sabon Allah to kaga yanzu ya so mu ɗauko mana ɗaiɗaiko na nau'o'in saƙo waɗanda suke jawo wa mutum matsala a rayuwarsa ta duniya ta lahira dama fasalin ai ya kulla shi da cewa adrarul zunubi wal ma'asi cutar wanda zunubai da sabon Allah suke wa bawa ubangiji Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ba mu ikon samun daidaito akan abin da kake so wanda manzanka ya karanta hanya mai kakkiya Allah ka kashe mu akan musulunci Allah ka sanya aljanna ta zama komar mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta